إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 21 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 6 ga watan oktoba na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 20 cikin jerin darussa daga littafin zawaidu as-sunan al-kubra lil baihaqi wanda al-imam al-baihaqi aka tace hadisan da ya kaɗaitu da riwayar su waɗanda ba sa cikin kutubu sita al'usul. Malamin da ya wannan aiki shi ne Sheikh Saleh Ibn Ahmad Ashami Allah ya saka mashi da alkhairi. A idan ba manta ba muna cikin kitabu tafsir a cikin wato a babukan da yake magana akan al'ilmu wa masabiru. Za mu tashi yayin da Malam yake cewa a suratul hajji wato zai yi tafsirin wasu gaɓoɓi ko wasu ayoyi daga cikin suratul hajji wadda ita ce sura ta 22 a cikin mushaful uthmani kuma sura ce wadda take wato madaniya in banda wasu ayoyinta guda uku daga aya ta 52 zuwa ta 55 wannan su ne malamai suke ganin cewa waɗannan sun sauka ne akan hanyar tafiya ta hijira daga faɗin Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi azwa can faɗin Allah wala wala yazalu allazina kafaru fi miryatin minhu zuwa ƙarshen ayar cewa hatta ta'tiyahu sa'atu bagta can ƙarshe da Allah yake cewa aw yatihum azabu azabu yawmin aqim to waɗannan ayoyin guda uku su ne ake ganin cewa madaniya ce amma sorry makkiya ce sauran duka madaniya ne wallahu ta'ala a'lam ita ce sura wacce take da sujuda guda biyu a cikin alkur'ani sujudul shukuri ko sujudul tilawa afwan har guda biyu ɗaya a farkon suran a aya ta goma sha takwas ɗaya kuma a can ƙarshe ƙarshe-ƙarshenta aya ta saba'in da bakwai wanda dama ayyanta kuma guda saba'in da takwas ne ga baki ɗinsu to shi a bisa tsarin yadda littafin yake abinda ya ruwaito mana a nan kawai shine game da faɗin Allah wa'azin finnasi bil hajji wa'azin finnasi bil hajji kuma ka yi shela ga mutane cewa su zo aikin hajji malam ya ce alibna abbasin fi ƙaulihi wa'azin finnasi bil hajji sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yayi magana game da fassarar wannan aya wa azzim fi nas bil hajj yace lamma amara Allahu azza wa jalla ibrahima sallallahu alaihi wasallama an yu'adhdhina fi nas bil hajj lokacin da Allah ubangiji ya umarci ibrahim alaihi salam khalilur rahman yace kai shela cikin mutane cewa su taho aikin hajji qala ya ayyuhan nas sai miƙe ya ce ya ku mutane inna rabbakum ittakhadha baitan inna rabbakum ittakhadha baitan wa amarakum an tahujjuhu Allah ubangijinku ya riki wani daki kuma yana umurtar ku da ku zai ta dakin fastajaba lahu ma sami'ahu dukkanin abinda ya ji shi sai ya amsa masa wannan kira min hajarin yace tun daga dutse au shajarin ko bishiya au akamatin ko kuma wato wata abin nan juga ko jigawa tarin abin nan akma tarin abin nan ne tsauni wanda ke da ciyawoyi da sauransu au turabin ko ƙasa au shay'in ko wani abu daban faqalu suka ce labbaik allahumma labbaik mun amsa kiranka ya Allah mun amsa kiranka وعن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت yayin da annabi Ibrahim Allah ya ƙara masa aminci ya gama gina ɗakin Allah da Allah ya umarce shi qala rabbi yace ya ubangiji kad faragtu na gama aikin da ka sani fa qala sai Allah yace masa adhin fin nas bil hajj to kai shela ga mutane cewa su zo ziyara wannan daki qala rabb yace ya ubangiji wama yablugu sauti yace to ai wannan murya tawa ba inda za ta je ya Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa adhin wa alayya al balag kai dai kai shelar ni ne zan isar da sakon qala sai yace rabbi kaifa aqulu to yaya zan ce qala Allah yace masa kace ya ayyuhan nas kutiba alaikumul hajj ya ku mutane an warjabta muku aikin hajji hajjul baitul atiq aikin hajji ga wannan ɗaki mai daraja fasami'ahu man bainas sama'i wal ard da ya faɗa haka duk halittun da ke tsakanin sama da ƙasa sai da suka ji muryar shi yana faɗi ala tara annahum yujibuna min aqsal ardi yulabbuna ibnu abbas yace baka ga haka mutane suke amsa kiran Allah da yasa annabi ibrahim yayi daga ko ina suna zuwa ba duk wannan aikin hajji da mutane suke gogoriyo su je amsa kiran da Allah ya sa annabi Ibrahim yayi ne da ya ce masa wa'adhim fil nas bil haji ya atuka rijala wa an sa'id ibn maisara an anas ibn malik daga sa'id ibn maisara to mu kiyaye wannan sa'id ibn maisara abu imran al-bakri muttahamun ne bil wad'i malamai suna tuhumar sa da kera hadisai na zuki taballi shi sa ya kawo shi anan dan ka gani karara an Anas ibn Malik yace daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace wai Anas yace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana mawdi'ul baiti fi zamani adama shibran aw akthara alama inda ɗakin Allah yake a zamanin annabi Adam wani dan wuri ne wanda bai wuce ɗani ɗaya ba ko fiye da haka an saka wata alama kamar da ake sa alamar misali a fili ko iyaka ko makamantansu irin bikam ake ci mishi ko au akthara alaman fa kanatil malaikatu tahujjuhu qabla adama tun kafin halitta annabi adam alaihi salam malaiku sun kasance suna zuwa su ziyarci wannan daki thumma hajja adamu adamu shi ma da aka halicce shi yago yana ziyarar dakin fastaqbalatul malaikatu faqalu sai malaiku suka tare shi suka ce ya adamu min aina ji'ita kai adam daga ina ka zo qala hajjatul baita da ya dawo suka ganshi suka ce daga ina kake yace naje dakin Allah ne nayi aikin haji fa qalu suka ce kad hajjatul malaikatu qablaka suka ce to dai malaiku sun riga ka yin wannan aikin haji al-imam zahabi a cikin talkhisul abin nan kenan abin nan yace sa'idu sa'idun da'ifun amin a cikin al-kashif sa'idu da'ifun wannan sa'idu bin maisara mai rauni ne bal muttahami ne bil wadi malam yace an muhammad ibn ka'ab al-qurazi aw ghairihi daga muhammad ibn ka'ab al-qurazi wani babban malami cikin tabi'ai cikin malaman tafsiri mashahure cikin tabi'ai ko malaman hadisi wanda yake mai yawan hadisi ya rasu a shekara ta 108 ne ko kuma da goma bisa sabanin malaman tarihi yace ko kuma waninsa kala yace hajja adamu alaihi salam a wannan munqati ne kenan hajja adamu alaihi salam falaqiyatu almalaikatu faqalu burra nusukuka adam laqad hajajna qablaka bi alfai amin sai malaiku su game da shi suka ce Allah ya sa wannan aikin hajji naka ya zama karbabbe shine ma'anan burra nusukuka amma dai ka sani mu mun riga ka yin aikin hajji tsawon shekaru guda dubu biyu wani ibn abbasin qala annahu qala laqad salaka fajjar rauha'i saba'una nabiyyan hujjajan ibn abbasin yake cewa hakika an samu annabawa a guda saba'in sun zo aikin hajji a zamanna mabambanta kuma kowannensu ya bi ta hanyar da ake ce ma fajjar rauha wata hanya ce tsakanin makka da madina inda kamar da makaranta a baya cewa ta nan ne inda almasihu alaihi salam zai bullo daga sham idan ya tashi dawowa ƙarshen duniya wa alaihim alaihim thiyabu as-suf dukkaninsu suna sanye da kaya na ainihin saƙa auduka wala qad sallafi masjidil khaifi saba'una nabiyan kuma mala'iku saba'in sun taɓa yin sallah a masallacin haif wannan masallaci da ake malakabi da masjidul haif ko masjidul anbiya wanda ga shi nan a filin a filin mina kusa da jamarat kusa da jamra inda ake jifan shaidan da ake cewa da hausa to za ka ga a wurin akwai masallaci yana nan shi ake ce masjidul haif wannan masallaci annabawa saba'in sun yi sallah a wajen malam ya sake cewa wa an urwa ibn zubairi annahu qala urwa yace ma min nabiyyin illa wa qad hajjal baita babu wani annabi sai da ya zama yayi aikin haji illa wa qad hajjal baita illa ma kana min hudin wa salih annabawa guda biyu hud alaihi salam da salih alaihi salam sune ba su yi aikin haji ba wala qad hajjahu nuhun annabi nuhu ma yayi aikin haji falamma kana min al-ardi ma kana min al-garaki bayan abin da ya auku a bayan ƙasa na ruwan ufana da aka yi asaba al-baita ma asaba al-arda abin da ya faru da ƙasa na ruwa da ya cika ta ya lalata ko ina sai ya lalata ɗakin Allah din shi ruwa ambaliyar ruwan ufana ya shafi ɗakin Kaaba wa kana al-baitu rabwatan hamra sai ɗakin ya koma rabuwa wato abin nan taron ƙasa ga shi nan wa'awai na huma ila rabuwatin za ta ƙararin wa ma'il muka kai su wata matsera wani tudun ƙasa mai ciyayi a kansa wanda yake za ta ƙararin wanda za a iya zama a wurin a samu mustaƙar wa ma'il ga kuma idan ruwa da ka aka ce rabuwa shi ne wani wuri ɗan tudu haka da za ka yi tsayawa ka samu natsuwa ko tsira ko ka guje ma inda ruwa yake ko wani abu za ka shi ma ɗakin da ya rushe sai ƙasa ta taru a wajen ta yi tudu raba watin hamra jar ƙasa kamar da kake gani idan gidan ƙasa ya rushe misali saboda ruwa damuna ko wani abu zai zama taron ƙasa ce ja ya ce fa ba asallahu hudan alaihi salam bayan wannan lokaci sai Allah ya aiko annabi Hud alayhi salam fatashagala bi amri qaumihi hatta qabadahu Allahu ilayhi shi kuma ya shagaltu da kokarin mutanen shi wa'azi ba sa jin magana suna da taurin kai har lokaci ya kure mishi har iya rayuwar shi bai samu ya aikin haji ba falam yahujjahu hatta mata bai aikin haji ba har ya mutu falamma bawwa'ahu Allahu li Ibrahima alayhi salam hajjahu yayin da Allah madaukakin sarki ya sanya Ibrahimu ya tafi ƙaura ya tafi hijira har ya je ya isa ƙasar Makka da shi sai ya aikin haji thumma lam yabqa nabiyyun ba'dahu illa hajju to daga nan kuma duk wani annabi da yazo bayan annabi Ibrahim abul anbiya alaihi salam babu wani annabi da yazo a bayan sa face sai da ya zama yayi aikin haji wani wani Abdullahi ibn Mas'ud qala Abdullahi ibn Mas'ud shi kuma yake cewa hajja Musa ibn Imran alaihi salam fi hamsina alfan min bani isra'ila annabi Musa Allah ya kara masa aminci da ya tashi zuwa aikin haji ya zo tare da tawaggan mutanen shi banu isra'ila mutum dubu hamsin wa alaihi aba'atani qatawaniyatani yana sanye da aba'a wato abin nan mayafi ko jallabiya guda biyu ma'ana na sama da na ƙasa mayafi kenan da kwarjalle qatwaniyatani waɗanda suke wato na fara audiga aka ce katuwaniya asali nisba ne zuwa ga wani wuri a ƙasar kufa inda yake yin irin wannan saƙar suna ce mata katuwaniya irin kayan da suke yi ɗin kaya ne wanda suke wato farare sannan kuma masu gajerun beza ba sa jan ƙasa su ne ake ce ma irin wannan katuwaniya ɗin wa huwa yulabbi annabi musa alaihi salam ya taho yana ta talbiya yana labbaik Allahumma labbaik labbaik ta'abbudan wa riqqan labbaik yace ya Allah na amsa kiranka ya Allah na amsa kiranka na amsa kiranka dan bauta maka ya Allah wa riqqan ya amsa kiranka dan zama bawanka ya Allah labbaik na amsa maka ana abduka ana ladaika ladaika ni bawanka ne ina gaba gare ka ina gaba gare ka ya kashafal kurabi ya Allah ne yayi bakin ciki qala yace fajawabatul jibal yana fada duwatsu suna amsawa sai wannan riwaya ita ma isnadin ta akwai rauni saboda a cikin ta akwai al-kudaini wanda gairu thiqal wallahu alam wannan sa da gaskiya abinda ake ce ma wato abin nan isra'iliya ce qawluhu qawluhu ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir da Allah yace li yashhadu manafi'a lahum wal yadhkuru ismallahi alam fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami sai yace fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir fakulu minha ku ci daga naman hadayarku wa at'imu kuma ku ciyar da alba'isa matalauci alfaqir wanda bashi da abin hannu aka ce alba'is shine wato shadidul bu'us wanda yake cikin tsananin kuncin talauci kamar da Allah yake cewa وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي بعذاب شديد فهكذا البائس الفقير واتو تلك وندي كتكين أنا ننتلوشي با تلك غم غربا wannan aya tana nuna umarni da cewa a ci kuma a ciyar daga naman hadaya da layya da sauransu a yi sadaka da wani a ciyar da wani da sauransu shi ne simar ya kawo asari cewa an ata fi qaulillahi azza wa jalla fakulu minha wa atimul ba'is al-faqir qala allazi yas'aluk al-ba'is al-faqir shine wanda zai roka wanda ya bude baki yace a san mishi al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa ya fitar da masail da yawa game da waɗannan ayoyi za ga kamar yanzu wannan aya ita kadai sai fitar da mas'ala wajen 23 ko da hudu akan ta so sannan an sake maimaitawa za mu zo mu ji a gaba fakulu minha wa aqimu mene shi kuma wa aqimul qani'a wal mu'tar kuma shi ma alqani an ce as-sa'i wanda yake roko al mu'tar shi kuma shine wato wanda zai zo ya tsaya yana kallo amma ba zai iya tambaya ba in ya ga ana ci ko ana gasawa ko ana yankawa zai tsaya ran shi ya biya amma ba zai ba zai samu halin tambaya ba shine al mu'tar saboda kaga dukkanin su za a basu da wanda talauci ya riga ya mai daurin minti da wanda ya samu damar tambaya da wanda bai samu damar tambaya ba duk wanda ya cancanta a dauka a bashi Allah ya tsare mu daga talauci bala'i balan yace qaulu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah wal budna yace kuma da raquma al budna jam'u badna ja'alnaha lakum su al budun raƙuma wasu suna ganin hadda shanu mun sanya su su zama muku min sha'airin lahi daga cikin yanka su da ake da soke su don Allah da ake yi daga cikin aikin ibada saboda dukiya ce za a zo kawai a yanka ta a ciyar ba jari aka zuba a duniya ba an yanka ne don Allah don neman abin hannunsa wannan babu shakka sai wanda ya da addinin Allah sannan zai yi kuma kamar da suke yi a da mutum ɗaya sai ya yanka raƙumi ɗari wani hamsin wani talatin ba irin da mu muke bane na sai ga mutum ya samu ɗan rago da ake cewa kafu zuru ko ya ji ya ɗan samu rago ɗan ragon shi na dubu talatin da uku ya zo ragon yana ta majina yana yaran gida ma suna ƙyanƙyamin ragon shi za a yanka a rasa ina yi kama baka ci bullet naka ba yana daga cikin ɗabi'a mu wallahi a nan ƙasashen mu ta tarowa idan lokacin lokacin ibadoji irin waɗannan kaga wasu kasashen yanka ake sosai kuma su ma Hausawa ne yan uwanmu a yanka shanu a yanka raƙuma ballantana kuma waɗannan busashi za a yi ta yanka su ne ana ana ciyar da nama to mu nan sai a hankali wani nama daga wani tun daga sallan na hayo bai sake cin nama a gwanin ya cije ka yanzu dole dole sai an maka allurar tetanus eh sai an je da kai asibitin asibitin dabbobi an maka abin nan tiryaka ce kare ne cije ka ɗaya ke dace kare ya cije ka Allah ya kyauta eh ka dinga kokari kana cin nama ko yayi an abi zaiban an ibnu abbas radiyallahu anhu ma qala qultu lahu qawluhu ta'ala na tambayi malam ibnu abbas nace Allah shi gafarta malam fadin Allah madaukakin sarki da yace wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi alaiha sawab Allah ya ce kuma raƙuma mun sanya su zama daga cikin sha'ir na Allah gare ku alkhairi ne ku yanka su fazkur smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan su sawaf a lokacin da ake soke su qala idza aratta antan antan haral badna dan zaka zo jibun abbas idan ka tashi soke raquma fa aqimha to a tsaye ake soke ta thumma qul sannan ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahumma minka walak thumma sammi in ka ci wannan in kai wa Allah wannan kirari ya Allah kai ne mafi girma Allah kai ne mafi girma ya Allah dukiyar daga gare ka take kuma yanzu ma kai ake sadaukarwa da ita thumma sammi sannan ka ce bismillah thumma harha sannan ka soke ta yadda suke idan ana dangale mata kafa ne guda daya in ka je ka duba a YouTube zaka gani ka je ka duba a YouTube kai kai tambaya cewa ya yake yanka rakuma yanzu ya zo da sauki za su nuna maka yadda yake za a dangale kafa ta kwaya daya a juya wuyan sai a soke sai ta fadi thumma qalat qultu aqulu dhalika fil udhiya ce haka ma a wajen layya qala wal udhiya ce haka nan layya duka ɗaya ne qawlu ta'ala faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ci daga naman layya layyaku da naman hadayaku kuma ku ciyar da alqani'a mai tambaya wal mu'tar da wanda ma bai tambaya ba qala sayyid ibn jubair al qani'a as-sa'il wanda ya tambaya mai roko almajiri wanda ta kai shi ga roko wal mu'tar alladhi ya'tarika wanda zai tare ka a hanya yuriduka yana so ya tambaye ka wala yas'aluka amma ya kasa yana jin nauyi ko yana jin kunya ko ka mishi kwarjini ko bai samu dama ba ma'ana da almajiri yake bai ce nan wahido to wannan shine alqani ake iya ko ɗan ƙanzo alƙani a kenan ko mun gane almajiri mai bara da mai tashi a masallaci ya bara duka suna cikin alƙani'a almu'tar shi kuma shine wanda yake jin kunya yake jin fulaku yake jin nauyi ya kasa samun dama shine almu'tar ƴan masu aiko da message na masu su ma da alƙani'a ne ko sai yanzu kuma bara yanzu da message ake kullun za ka ga message cewa ka taimaka ga account number ga OP ga mesu na ɗayan nan money mata yake ko money mai sunan shi money end money point za ka yi ta ganin lambobi iri-iri ka taimaka ko ɗari biyu ne suka tura mutum ka bar shi da Allah Allah ya gani dan mai kai kar ka zama marowaci a ta cewa ka bayar ka ki bayarwa duk wanda ya ce ba ne kana da shi ba shi ka ba shi dan Allah ko mun gani musamman a yanzu yanda ake cikin yanayi za ka zaga mutane mafi yawa masu bara yanzu da gaske ba su da shi ba irin na da ne da suke yin karya ba ko akwai masu ƙaryan gaskiya waɗanda waɗanda ba su da shi din sun fi yawa dan za ga wani baran mata ne mata gagare shi saboda yunwa ta riga ta rarrake shi magana ma tana gagara mutum Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa an ibrahima wa mujahidin alqani'a aljalis fi baiti wal mu'tar alladhi ya'tarik alqani shine wanda yake zaune a gidansa yana jiran yana jiran na annabi kenan ko kamar yadda ake cewa wal mu'tar shi kuma shine mai tarewa a hanya mai yin bara وعن الحسن في قوله القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع للرجل يسأله shine wanda yake yake wato yake gamuwa da mutum da nufin zai tambaye shi wal mu'tar alladhi ya'taridu wa la yas'alu wancan ya ya ya tare kuma ya tambaya shi kuma al mu'tar ya zai tsaya zai tambayar kuma sai ya kasa zaka ganshi dai akwai alamar bukata da damuwa tare da shi وان ابراهيم قال احدهما المار والاخر السائل ɗaya daga cikin su shine mai wucewa wanda yazo ga ana yanka naman laye ko ana gasawa shi da ya wuce bai ci komai ba kuma talaka ne ɗayan kuma shine wanda in yazo ya gani sai ya ce a taimaka min da da dan Allah wa am mujahidin qala alqani'a as-sa'il wa am mujahidin fi qawlihi game da fadin Allah kulu fakulu minha wa atimul ba'is al-faqir yace qala al-ba'isu alladhi yas'alu bi yadi al-ba'is shine wanda yake tambaya da hannunsa idza sa'ala qala idan zai idan yayi tambaya zai zai fada da baki kuma ya nuna da hannunsa wal qani'u aqami'u shine wanda yake cikin kwadayi da bukata yatma'u fi dhabihatik min jirani min jiranik wanda zai ji kanshi ko yaga ana yanka dabba a makwabta kuma miyan shi ya tsinki قال والمعتر المعتر kuma yace alladhi ya'tarika bi nafsihi wala yas'aluka shine wanda zai zo dai a ganshi dan a san yana da bukata amma ba zai buɗe baki ya tambaya ba ya ta'arradu laka amma dai yana nuna maka dai cikin cikin shagude cikin nuni cikin nishadi da da, da body language din shi dan ka gane yana da bukata warwaye fi zalika an ibn abbas arwaito ma magana irin wannan daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda wa an qabus ibn abi zaiban annahu abaha anna abahu haddathahu qala qulna ibn abbas yace mun tambayi ibn abbas ara'aita alqani awal mu'tar malqani wal mu'mal mu'tar me alqani me almu'tar qala amma alqani'u falqani'u bima arsalta ilayhi fi baiti shine wanda ya wadatu da abinda aka turo masa zuwa gidansa bai fito ne ma ba amma duk wanda ya aika aka kai masa aka ce akai ma wanda zai karba wal mu'tar alladhi ya'tarika wanda zai zo ya tare ka dan ya tabbata ya samu akwai wanda shi ba zai ya nema ba yana gidan shi yana zaune yana jira na Allah kuma sai Allah ya kaddara sai wani ya tuna da shi sai ya aika ne sai ya karba ya godiya da yace wannan shine alqana wanda ya wadatu da zauna a gidansa almu'tar shi kuma wanda zai fito da buhu yana yawo anguwa anguwa da ka ganshi kaga ka sa abin da yake nema in ka bashi zai karba in baka bashi ba zai tambaya ba shi kuma wancan alba'isul faqir shi kuma shine wanda dama da an ganshi almajiri ne mai ko dan kanzo kaga dukkan nau'in mutane guda uku mabukata ba a basu malai yace suratul nuri surata 24 a cikin alqur'ani mai girma ce suratul nuri wannan sura da ta fara da suratun anzalnaha ko ita tana cikin matani ayoyin suratul nuri 64 ne sura ce madaniya suratul nuri domin duka hukunce hukunce ne a cikin ta malan kai tsallaka zuwa faɗin Allah wala yabdina zinatuhunna illa ma zahara minha wato fadan Allah kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha Allah yace kul kace lil mu'minina ga mata mu'minai yaghdudna min absarihinna lalle su dinga rintse idan dinansu su dinga rintse ganin su kada su dinga sakin gani anyhow wa yahfazna furujahunna kuma su kiyaye al'aurorinsu wala yubdina zinatahunna kuma kar su dinga bayyana kwalliyarsu illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana ba da nufi ba to wannan ma zahara minha din shine ake ta sabani akan me ake nufi ibnu abbas shi yace an ibnu abbas kala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha yace ma fil kaffi wal wajhi shine abinda ke cikin fuska da tafukan hannu a idanunta da hancinta da haƙoranta da labbanta wataƙila da da irin wannan abin da suke sakawa a hanci shi mai sunan shi ne da haƙorin makanta kaga wannan da a fuska suke to wannan bai da ta iya da su haka nan hannunta zoban take nan da kunshinta da da da, da fata hannunta to ibnu abbas ya ce wannan babu laifi dan ya bayyana bai take bayyana shi ba wa fi riwayatin qala al-kuhlu wal khatam a wata riwaya kuma ya ce abin nan kwalli da ake sakawa a ido da kuma zobe da ke jikin hannu wani aisha kalat ma zahara min ha alwajuhu wal kaffan fuska da tafukan hannaye ibn kathirin da ya kakkawo maganganun malamai mabambanta da ya hada sai yake cewa ana nufin illa ma la yumkinu ikhfa'u shine duk wani abu wanda ba za a iya koye shi ba ba yadda aka iya dole a bayyana shi ko dai fuska ɗin tafukan hannaye ko kuma jikin suturarta mayafinta ko jilbabinta shi jikin shi ɗin wani abun shi wannan jikin ƙyallon ma sha'awa yake ba shi ko kuma wani tudu na jikinta da ya bayyana ba da nufi ba wasu kuma suka ce sanda take tafiya abin da zai iya bayyana na wani abu da zai leko daga ƙasan hijabin ba da ta iya duk wanda yana cikin ma zahara wanda da kanshi ya bayyana ba dai ita ta yi nufi ba kamar ibn mas'ud haka yace karridai wasiyabi tufafinta da mayafinta abinda yake so ne ta rufe dukkanin jikinta ta tabbatar bata bayyana wani abu da zai ja hankalin maza ba amma idan wani abu ya bayyana bisa larura to wannan babu yadda aka iya ya zama larura ba a ce ta ci gaba da bayyana shi ba shi ba wa ana aisha radiyallahu anha qalat ma zahara minha alwajhu wa kaffan sai kawai tsallaka ya ce suratul luqman aga yayi tsallaken masurorin ko a suratul luqman ita ce sura ta 31 suratul luqman a luqmanul hakim magana da malamai suka yi akan shi tana da yawa idan ka koma tafsirin ibnu kathirin da ibnu jarir tabari zaka gani cewa wasu suna ganin ma bakin fata ne mutumin nan Afirka wasu suna ganin balarabe ne mutumin Falastinu da kuma batu akan shin annabi ne ko ba annabi ba maganganu ne dai da yawa amma dai abinda dai da aka ijma'i shine wani mutum ne da Allah ya bashi hikima kuma da Allah yake cewa laqad atina luqman al-hikmata anan hikima wato kyakkyawan zubin zance da iya isar da sako kyakkyawan tunani domin hikima tana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin alkurani takan zo da ma'ana wannan takan zo da ma'anar ma sunna takan zo da ma'anoni daban-daban so shi dai a lukumanu Allah ya bashi hikima wato ya bashi kyakkyawan ladabin zance da zurfin tunani abinda aka ambata na hikimarsa a cikin alkurani qur'ani yayi intiqai ba ita ce duka ba saboda ai dama bai kamata kai tsammanin wanda aka ce an ba hikima iya wannan zancen ne kada hikimarsa ba tsawon rayuwarsa yana da hikimomi da yawa amma shi alkur'ani a bisa manhajinsa yakan yi intiqa'in abu mafi kyau ne kaman kissoshi da Allah ya ce nahnu qussu alayka ahsanal qasas duka kissoshin alkur'ani wannan sune ahsanal qasas to haka hukunce hukuncen shi da labaran shi da hikimominsa duka yayi intiqa'in mafi kyau ne sai ya bar sauran na fata mun gano nan saboda shine wato Allahu nazzala alayka ahsanal hadisi kitaban mafi dadin zanci saboda komai nashi mafi kyau ne mafi dadi saboda sai Allah ya intiqain hikimomin Luqman da suka shafi batu akan tauhidi batu akan tarbiyya batu akan kyawawan halaye batu akan kyakkyawan ladabi wanda wannan kuma in kalla da kyau sune jima na kyakkyawan rayuwa jima gaba ɗaya gundari na kyakkyawar rayuwa tauhidi biyayyar iyaye kyakkyawar mu'amala da bayin Allah bautar Allah shikenan ka ƙare rayuwarka duk abin da zaka yi reshe ne akan waɗannan to to da yake shi tafsirin nashi kamar da muka sha ambata bayar da aka saba bane kawai sai ya tsallaka ya ce Allah ya ce minan nasi man yashtari lahawal hadisi cikin mutane akwai wanda yake siyan zance mara kyau an ibn abbas fi hadhihi al-ayati wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith qala nazalat fil gina'i wa ashbahi ibn abbas yana fassara wannan aya yace ta sauka ne game da al-gina kada kade wa ashbahihi da makamantan abinda zai kawar da hankalin mutum daga mutuntaka da sanin ya kamata ire-iren waɗannan duk abubuwa da suke mulhiyat dangin abin da yanzu ake cima entertainment wai ababen neman entertainment da hausa ne kam shi ne shakatawa ko jiyan gidan su ce ilmantarwa faɗakarwa da shakatawa ina mala iliya yake na sha tunwa iliya na ce ko in za a saka tafsiri sai an biya in za a sa kiran sallah sai an biya duk abin da za a sa sai an biya amma kiɗa ba a biya a gidan rediyo ko ku lura kiɗa ba wanda yake biya a saka shi amma duwar abu da ka saka sai an biya amma shi ɗancin shi ba komai sai dai ce alaga ta malam wallahi amma dai haka aka ce to Allah ya kyauta shi kiɗa wanda kuma tsirar da munafurci yake a zakatan mutane dasashe zuciya yake ya lalata ta ta yadda sha'awar zunubai iri daban-daban yake amma jibe da aka rawwaje al'amarinsa cikin alamun tashin alkiyama dama a cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo la yasailina aqwamin min ummatil hira wal ma'azif wal harira za a zo wasu mutane cikin al'ummata za su halasta zinace zinace za su halasta giya da alharini da kada kade nabi yace yusammunaha bi ghairi ismiha za a canza musu sunaye a ba su makami a ba su matsayi yanzu ba ka ga yadda duk inda makaɗi yake inda ya iya abin da yake yi to babban mutum ne a cikin mutane ‘yan siyasa suna yi da shi masu kamfanoni da suke sarrafa abubuwa da masu shigo da kaya da duk wani wanda yake da wata haja da zai tallata sawa'un kamfani ne makaranta ce kayan abinci ne kayan abin nan ne duk wani kaya duk wani kaya da na buhu da na kwali da na sutura za ka ga ana su ake kalta su yanzu mawaka sun zama wai abin da ake ce ma almashahir celebrities ana kallon su wasu wasu jami'ai masu muhimmanci hatta siyasa ma wai ana ganin suna da tasiri wajen canza wajen canza yadda mutane suke yin zabe kaga shine hadisi Annabi sallallahu alaihi yake cewa ƙarshen duniya babu wanda zai ji daɗin duniya sai wanda yake ɗan banza ɗan ɗan banza za a waye gari mumini bai jin daɗin duniya yana jin kuncinta saboda saɓon Allah da yawa saboda jarabawa da ta yawa saboda ganin fajirci da ake yi zuciya shi na cikin damuwa mai jin daɗin duniya a lokacin shine wanda yake banza banzar bazara wanda bai kai wani abu ba wanda ko misali mu da muke ƙananan shekaru ma muna yara za ka ga dole ake ce ma makaɗi ko mawaƙi ba wani mutum ne mai daraja ba shekara talatin nan baya ba a in dan shi zo ne ma aure ba za a bashi za ce dan makada ne dan maroka ba wanda zai saurare shi kullun ana mishi mummunan fata ana Allah wadare da sana'a shi shi ma kanshi zaka ga yana jin ash'ur bin naqas bai jin cewa a cikin al'umma shi wani mutum ne kuma wannan shine gaskiya haka mashayin giya haka mazinaci haka duk wanda yake wata barna ya san cewa shi makaskanci ne a cikin al'umma amma yanzu zaka ga waɗannan masu karama ne haka mutane da yawa saboda wannan duniyar da ake samu sun karkata zuwa ga yin wannan sana'ar ba sana'o'i bane na gaskiya ba sana'o'i bane waɗanda ya kamata a ce mutum musulmi ya dogara da su wajen neman abincinsa saboda a daga cikin a wato abin da yake na mummunan tasiri na irin wannan barna shine duk wanda ya yi musharaka da kai a cikin amfani da barna kana da zunubi domin kana cikin man sanna sunatan sayyi'atan falahu wuzruha wuzru man amila biha musamman wani lokacin da ake recording din su a yada su a waɗannan a abin nan al'alamul iftiradi din wannan virtual world din su kai ko ina a duniya sannan kuma suna da baka suna nan sabita a cikin platforms da ake sakawa su YouTube da mai sunan shi Facebook da Instagram da Audiomack da waye da waye duk suna nan ana iya retrieving dai san da ake so sannan mutum ya zo ya faɗi ya mutu ya bar su a duniya duk sanda kamar yadda duk wanda ya bana aikin arziki aikin alkhairi duk sanda aka ci gaba da morarsa yana samun lada haka duk wanda ya bana aikin banza a baya ya sunnanta wata mummunar sunna duk sanda aka ci gaba da yin badala yana samun zunubi to ina ranar wannan jama'a babu shakka ya kamata masu wannan ayyuka su dawo cikin hayyacinsu amma lil asaf yana daga cikin wani abu da ya kamata mu sani game da nazariya ta ta abin nan wato ta gyaran halaye shine duk abin da duk wata barna wadda a cikinta akwai samun kuɗi to yakinta yana da wahala shi zaka ga ba a iya yakan barna irin zina saboda matan da suke zina kuɗi suke samuwa ciki shi zaka ga ba za ka iya ba ka iya eradicating ɗin shi sai dai a rage haka maulidi ana samun kuɗi a ciki saboda yanzu da an gama wannan da ake cikin yi za a kafa kwamitoci na asusun tara kuɗin na shekara mai zuwa to wanda suke in charge na wannan ayyukan suna samun kuɗi teloli masu ɗinka anko suna samun kuɗi masu ba da abin nan wato aikin agaji kowa akwai abin da yake samu akwai economical gain a ciki to za yake da wahala to haka yanzu duk wani makaɗi da wani mai waƙa sana'a yake kuma yana samun kuɗi a cikinsa akwai multimillionaires wanda kuɗi suke da shi sosai akwai wanda misali nan zai je wasa rana ɗaya awa ɗaya daga kano sai an sai mai tiket zuwa abuja ko lagos kai wani ma har dubai har ingila kuma ya je wannan wasan miliyan nawa za a ba shi kasani za a ba shi miliyoyi a mai kyaututtuka a mai kyautar mota a mai kyautar gida a mai kyautar riguna kuma a shi lambar wayan shi an samu network wance ita ma za ta yi biki ta kira shi ita ma wance ma ta kira shi sai ka za ka kawai ya riga ya sha kwana to shi za ka yi wani wannan wazi ka ce ya bari ya bari wanda sai dai Allah ya taimake shi kawai amma ga saban da mutum yake wanda kawai wahala ce kawai a ciki yana da sauki da an ce ya bari ya bari sai ga muridi zai iya barin bid'ar da yake nan take sau dama shehin na kwace mai kudi ne yana shan wahala ana tabbatar da shi da an mai wa'azi zuciya shi dama fara ce kawai sai ga gare ya bari kawai me yasa kaga yes ko a makka me yasa kaga talakawa da mawali suka fi sauran musulunta saboda ba su da wata maslaha duniyawiya a cikin barnar da ake a maka wahala kawai suke sha so is only natural da suka gaskiya kawai su karba talakawa da waɗanda suke ba su da galihu su suka fara musulunta waɗanda annabi ya ce su ne za su fara zuwa tafkin shi ranar alkiyama ya ce talakawan muhajiran da suka fara musulunta saboda ba su da wata maslaha a duniya da ta wuce su yi imani ga dahir ko mun fahimta jama'a to sai irin waɗannan bidiyoyin da wannan barna sai an yi da gaske sai gwamnati in tana son gaskiya take yakin su amma wa'azi bai bai hana sai dai kawai ya sa dai mutum ya san an tsaye mai da hujja udhran aw nuzra da duk wanda yake ya san ba kyau a dai yanayin yanda malamai suke wa'azi din nan duk wanda yake irin wannan harkoki ya san fa ba kyau ƙarya yake cewa Allah bai san ba kyau Allah ya kyauta wannan fa baya ga sauran barnar da ke bayan fage kenan cakuɗe da maza da mata mu'amaloli munana tsaface-tsaface domin industry irin wani yana cike da tsafi yana cike da wato neman sa'a da neman shuhura ta hanyoyi wanda suke sun saba wa shari'a da kuma ƙoƙarin cutar da wani abokin hamayya wanda ake ganin ya shahara fiye da wani duk wannan abun suna faruwa da za ku samu masu ruƙuya su ba ku labari Allah ya kyauta ka saboda ka duk wani abu wanda yake lahau wanda yake wasa ne kawai da shirme yana cikin a ikab din da Allah ya yi wa minan nasi man yashtari lahawal hadith liyudilla an sabilillah dan ya batar daga tafarkin Allah ya bata ya batar to adha min hadha wa amar jama'a shine yadda kuma muke barin iyalanmu suna mu'amalanta wannan abuwa ba ma damuwa wannan shine fitina mafi girma duk mun gama wa'azin mu mu gama nuna kyamar kuma sun riga sun saɗaɗa cikin gidajenmu musamman a yanzu da ba a buƙatan wai sai an yi amfani da traditional television tv yana kan waya kowa inda kana data ka shi kenan kawai suna kan yana da kyau mu ci gaba da yi iyalanmu wa'azi da muraƙaba musamman mata da yara masu ƙananan shekaru in kun tuna mun karanta a cikin iktida'u ko istiqama da muke wannan ko ibn tamiya yace abin da yasa annabi yace a kyala mata da yara su ji kiɗa ranar sallah ce saboda su ba za su yin istiƙama ɗari bisa ɗari ba aka yi musu haka akwai matsala ice da su da kuma namiji wanda yake da irin zuciyarsu idan namiji na da irin zuciyar mata raunanniya ke za ga shi ma yana jin kiɗa wani wai haɗin ga kuka ko ya ce yana da wani wai tauraron da yake following kana namiji geme-geme da kai wai kana biya wannan sakarci wannan to zuciya ce mai rauni ai kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune ana yi amma kau da kai kawai ana sa'isha da da waɗannan ƴan mata suna suna ana jin kiɗa ranar sallah amma annabi kawai da kai kai ya kalli wani waje saboda shi shi manzo Allah zuciyar shi mai kyau ce cikakkiya amma su mata ne da yara in zai ga mutum wai yana yana yana dan yin wannan irin rara gefen yana jin kiɗa to zaka je wata ranka nemi wani shafi ka rasa aran ba ka kai ka kawo ka ji ka ji kai babu shafin kuma wallahi gyaran gyaran hadda ka san yafi yafi hadda wahala wanda ya sa abin da yake ya sa abin da yake gyaran hada ya fi hada wahala gara tun farko ka bari hada ka ta zama lafiya an ibn mas'udin kala wa minan nasi man yashtari lahwa alhadith li yudilla an sabilillah qala huwa wallahi algina yace na rantse da Allah kida ake magana in za ya tunawa ibn abbas al-imamu ibn taymiya yayi mana darasi mai tsayi akan magana da ya shafi kidi kidi din nan wanda tun ana yin su da sunan wato raha da sharholiya har kuma aka ɗauko su aka kawo su cikin addini aka kawo su cikin masallaci aka ce ma kai addini ne ba sai da ya duka ya tattauna akan wani qala zahabi humayd laysa bi'umda wani ne ke cikin isnad wa mujahidin fi qawli ta'ala wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith kala huwa ishtira'uhu al-mughanni wal mughanniya bil mal al-kathir wal istima'i ilayhi wa ila mithlihi min al-batil a wancan zamanin a bayi musamman mata akan abinda ake ci musu annakasu wato masu sana'ar sai da bayi sukan samu bayi sai su yi musu training suna da masu training a mata training ta iya waka ta iya kada jita a lokacin garaya kenan ta iya duk abubuwan da ake to wannan baiwa tana da tsada sosai ba mai iya siyanta sai attajirai sai sarakuna sai manyan gari da an zo aka ce wannan muganniya ce wannan muganni ne to kudin shi yafi sauran kudin ga magarin bayi saboda sai sai mutun ya je ya sa kudi sai ya siya to wannan shine siyan barna din daidai yake da ka sa kudi ka sai CD ko ka sa data ka dinga downloading waƙoƙi kana ji ko ka sa kuɗinka ka gayyaci mawaƙi ya zo gidanka ya tashar holiya ko ka je kai mishi manni duk yana cikin irin haka yana cikin amfani da dukiyarka wajen encouraging wajen patronizing din wannan wannan shashancin Allah madaukakin sarki yayi itabu yayi zargi ga irin wannan mujahid yace huwa allazi huwa ishtira'uhu almughanni shine mutun ya so makadi wal mughanniya da makadiya bil malil kathir da dukiya mai yawa wal istima'i ilayhi da kuma saurarensu wa ila mithlihi min al-batil irin abin da ya shafi irin su na barna a cikin tarihin daulolin musulunci waɗanda suka samu matsala idan ka koma ka bibiye su musamman daular abbasiya daular umawiya kafin abbasiya ma kenan da kuma bil akhas daular andalus za ga daga cikin asbab na suqutin hadhihi duwal akwai inkifaful hukam was salatin alal gina sarakuna da masu faɗa a ji sun riga sun kifa a kan jin kiɗa kawai suna da wata al'ada ta asahara wato till down kenan a yanzu yau ko za a ce gidan wani za a je waziri wani ko sarki wani ko hakimi wani har da malamai har da malamai ake yin wannan abu musamman malaman logal arabiya da malaman falsafa ban ce malamai fuka hagu ba kuma malamai waɗanda su ne ma suke yin wato fashin baki kenan idan an tashi cewa wance ta fi iya kiɗa wance ya fi iya waka waka kaza ta fi ratsa jiki za a zo a kwana ana wannan kiɗan idan aka zo gidan wannan sarki zai shi da sa a dafa abinci a yi farfesu a kawo kuma abin maye su tasha su zauna su kuma na waɗanda ya mata su dinga musu waka suna kiɗa suna kewa suna runguma su suna dariya suna abin nan har asubahi hasali sarkin banul abbas na ƙarshe wanda tatar suka kashe ɗin nan almusta'asim alallah ran da tatar suka iso bakin gaɓa garin yana irin wannan gidan kulab ɗin a gidan kulab ɗin aka je aka bashi labarin cewa ga tatar nan ala masafati milaini min suri bagdad suna nan mil biyu tsakaninsu da katangar bagdad kai abin nan kibiya ta farko da suka fara harbowa cikin garin ta sauka ne a kirjin wata muganniya da ke rawa a gaban shi duk lokacin yana can yana yana gidan club kawai aikin kenan da shi da mukarraban shi da duk masu fada a ji a gwamnatin shi suna tare a wajen aikin da suka dinga yake sharholiya kuma waɗannan bayi zaka samu wani sarki kaji an ce yana da baiwa dubu uku kamar malik sha sarkin daular salajika ‘yan mata da yin mallaka bayi sama da dubu uku shi ne sai iyakacin sau lamba ake musu don a gane su lamba ba a hoce a jikin kafadarta za a sa kamar stampi haka a wannan wata lamba ba ka ba za a gano ba ka ba za a iya abin da ɗinsu ba za a iya sanin wace ce ba wace ce saboda yawansu yadda ka san garken raƙuma kuma kullum da guda ashirin yake kwana guda ashirin suke kwanci akan garin shi bai shiga tsakaninsu sai ta mai tausa har gari ya waye sai ka ce wani ɗan aljanna a duniya mala to wannan shagalar da suka yi duk da ba su fasa jihadi ba ba su fasa jihadi ba ba su fasa abin da suke yi ba kamar shi malik sha mujahidi ne sosai amma fa akwai sharholiya almuhim wannan kiɗa da suka yi ta biye mawa ya ƙeƙasar da zuciyoyinsu daga aikin Allah sai Allah ya jarabce su da wasu wasu fitinannu da suka fi su fitina su ta tarɗin da waɗancan a andalus su abin na al-gut wanda suka da su ezebila da sarakunan da suka kori musulmai a andalus wanda je kan tarihin za ga waɗannan abubuwa bi tafsir so da mu ma yanzu da muke tahaluki akan sauraren kiɗa ya kaga mu muna da irin namu musibu muna cikin irin namu musibin hatta su makaɗan da suke samun kuɗi idan ka je ka ji irin rayuwar da suke private rayuwarsu ba sa jin daɗin komai a rayuwarsu akwai wanda bai iya zama da mace kullum ya yi aure ya saki wani a garin asirce-asirce an lalata mazakutarsa bai iya kaiwa ga ya mace wani kuɗin da yake samu ɗin masu bokanci su zame sharaɗa cewa kada ya taimaki uwashi da aka gashi ya yi kuɗi babban attajiri amma ƙoshin gaganta kama almajira an musa mai sharaɗin cewa in ya sake ya bata kuɗin za su ƙare haka dai zaka ga irin waɗannan abubuwa na rashin na rashin morewa rayuwa a cikin rayuwarsu bayan kuma zulubin da suke dauka wa kansu so da wallahi jama'a mu kiyayi duk abin da zaka yi shari'a ta yi hani gare shi to mu kiyaye shi so na san shi kida yanzu gani ake ma ba malaki bane baya cikin ma abin da ake wa'azi a kansu babu wanda ya damu da wa'azi akan cewa jama'a kida ba kyau saboda ya riga ya shiga ko ina ba yadda kai ya dashi Allah ya tsare malin ya sake cewa suratul ahzab ya shiga cikin suratul ahzab ita kuma ita ma sura ce madaniya wadda take tattaunawa akan hukunce hukunce da suka shafi wasu al'adu da ababen da aka aka canza na wasu taqalid wasu beliefs da a jahiliya da ake amfani da su malin yace qaulu ta'ala fadan Allah innama yuridullahu liyudhiba liyudhiba ankum rijsa ahlal bait Allah ubangiji yana so ne ya tafiyar muku da wato kazanta ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina ganin bari mu saurara an saboda lokaci da ya kure kuma wannan gaba tana buƙatar dan dogon zance karmi mata gaggawa insha Allah wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi